أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirin su kamar sun ci karo da juna wannan shine majalisinmu ko darasinmu ko zamanmu na 126 a cikin wannan darasin muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da 'yan uwa suka sani littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammadul aminu shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to a darasin mu da ya gabata mun zo ne karshen suratu yusuf mun karanta mas'ala ta karshe a cikin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab sannan muka karanta mas'ala ta karshe kuma a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha to a yau za mu ɗan yi bayani kaɗan a cikin wato ƙarshen wannan sura a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi daga nan sai mu dora a cikin suratul Ra'd da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makubanmu da mu da ku gaba ɗaya ‘yan uwa musulmi a ƙarƙashin mas'ala ta 497 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha malam ya kawo wata magana wadda yake cewa kamar talbiya da mutanen wato jahiliya suke yi inda suke cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka malam yake cewa to in an dibi zahirin ta kamar ba ta dauke da shirka kamar misali tunda wasu sun dauki talbiya ce ta shirka amma ce zahirin ta bai dauke da shirka domin in mun dauki lamun wato da an ka ce lak lil milkiya an gane ko kenan laka ne kenan su waɗannan sharikan naka ne to in kuma an ce ka mallaki aboki dan bai zama to abokinta abokin tarayya gare ka hakikatan ko kuma in an ɗauki lamun lil istihqaq al istihqaq cancanta ma'ana illa sharikan huwa laka ay tastahiqu ka cancanci shi kenan dai ya kuma zuwa ga naka ko ko an ɗauki lamun lil ikhtisas take banta illa sharikan wato tam huwa laka kenan mukhtassun bik wato abin shirka ne abokin tarayya ne wanda ya keɓanta da kai naka ne wal illiya ko kuma lamun ta ɗauki ma'ana ta illa shine illa sharikan tamlikuhu illa sharikan huwa laka ai illa sharikan min ajlika don kai aka sanya shi to malam yake cewa dukkan waɗannan ma'anonin ba sa ɗauke da ma'anar shirka haye bayani mai tsawo to a ƙarshe malam ya tafi cewa ko da a ɗauki wannan talbiya ba ta ɗauke da zahirinta da ma'ana ta shirka yake cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana ta saboda tana iya wato kawo istithna'i in an kai istithna'i yana iya wato ya ruguza ma'anat ya ɗauki cewa to shi wannan sharikan da aka ce illa sharikan wato illa sharikan huwa laka tamlikuhu to kaga illa din nan istithna'i yana iya kawo ihamin cewa kamar shi an keɓance shi ba na Allah bane to wannan shine abin da malam ya kawo amma in muka dibi min ajlika illiya yana ɗaukar kamar ma'ana don kai an kai shi alhali ko Allah ya hana abokin tarayya ko da dan shi za a rika shi wannan da farko kenan na biyu kuma in ma mun ɗauke shi lil milkiya naka ne ko kuma lil istihqaq kai ka cancance shi ko ko lil ikhtisas mukhtassun bika ya kibance ka duk da haka dai Allah subhanahu wata'ala ya hana a sanya wasa'it tsakanin shi da bayi an gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah kaga suna bautawa wani Allah wanda baya iya cutar da su da komai sannan kuma zai iya tunkuɗe musu wata cuta ba sannan kuma bai amfane su da komai kuma zai iya jawo musu wani amfani ba sai Allah ce duk da kuma suna cewa ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah waɗannan su ne masu ceton mu kina ashe su sun sanya wasa'it ne ko da sun ɗauke su na Allah ne sun sanya su tsakiya kinan ba a cewa wannan ba ta ɗauke da shirka kinan ra'ayin da malam ya kawo bai da ƙarfi ko kuma ce kuskure ne wallahu ta'ala a'lam to wannan ita ce bitar da nake so in yi game da abin da ya shafi wato suratu yusuf a ƙarshen ta yanzu yan uwa musulmi za mu shiga ne a cikin suratul ra'ad kamar yadda muka sani muna bin jerin ayoyi ne ayar da aka fara kawowa ita ce muke fara gabatarwa cikin jerin ayoyin tunda mun hada littafai ne guda biyu yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti a karkashin mas'ala ta 95 a cikin suratul ra'd malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innama anta munzirun sani dai abin sani anta kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam munzirun kai mai gargadi ne ma'ana wali kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shiryar da su malam ya ce hadihil ayatul karima wannan aya mai daraja fiha tasrihu a cikinta akwai bayyanawa karara bi anna li kulli qaumin hadiya cewa dukkan mutane suna da mai shiryar da su malam ya ce wa qad jaa fi ayatin ukhar ya zo a cikin waɗansu ayoyi na daban ma ya dullu abinda yake nuna cewa anna ba'dal qaumi sashen mutane lam yakul lahum hadin ba su da wanda ya shiryar da su sawa'un malam ya ce daidai ne fassarna alhuda bi ma'anahu alkhas ko da mun fassara kalima ta shiriya da ma'anar ta keɓantatta ma'ana kama hanya ta addini wato da yin imani shine alkhas au bi ma'anahu al'am ko ko ma'ana ta am wadda ta haɗi wato ma'ana wato ta mai yin bayani domin kalima ta huda wani lokacin tana nufin yin bayani wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga san mu da Allah ce mun yi musu bayani ma'anar mun turo annabi ya yi musu bayani shine abin da ake so a ce to amma nan bayani ake nufi ba ana nufin ya shiryar da su ba domin ya ce fastahabbul ama alal huda amma kuma kalima ta huda tana zakkuwa da ma'ana ta shirya Allah ya maka tawfiki irin wadda har za a kai shiga cikin gidan aljanna wadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yan aljanna za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kaga suka ce mun gode ma Allah ya shirin da mu akan wannan ma'ana ya mana tawfiki muka zama musulmi kuma muka dore akan haka kuma har muka mutu akan haka har Allah kuma ya shirye da mu zuwa ga hanyar aljanna har muka samu shiga cikin gidan aljanna to shine ma'anar al'am da ma'anar khas malam yace to fa min al-ayati dallati daga cikin ayoyin da suke nuna ala anna ba'd an-nas cewa sashen mutane lam yakul lahum hadin ba su da mai shiryar da su bi ma'anar khas ta fuskar ma'ana keɓantatta ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa in tutai aksara man fil ard idan ka bi mafi yawancin mutane yudilluka za su batar da kai an gane ko za su batar da kai yudilluka an sabilillah karshen aya za su batar da kai daga hanyar Allah wannan yana nuna cewa kenan ba da yawan mutane za a bi ba gaskiya za a bi ko tana tare da mutane mafi yawa ko tana tare da yan kaɗan fa ha'ula il mudillun malam yace waɗannan batattun lam yahdihim hadin an gane ko babu wanda ya shiryar da su mai shirya alhudar khas shirya keɓantatta babu wanda ya shiryar da su allazi huwa tawfiq wanda ma'anar shirya wanda take ta keɓanta shine ko ku keɓantattar shirya huwa tawfiqu shine a datar da kai lima yurdillah ga abin da yake yarda da Allah abin da Allah yarda da shi kenan wa nadhiruha tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala walakin na aksarar nasi la yu'minun mafi yawancin mutane ba za su yi imani ba kenan ba su samu shirya waccan wadda ake nufi ba shirya keɓantatta an gane ko walakin na aksarar nasi la yu'minun irin wannan ayar akwai ta cikin suratu hud aya ta 17 sannan akwai cikin suratu ra'ad aya ta farko akwai ta cikin suratu ghafir aya ta 59 don mai hadda alkur'ani ya hattara in yaji an ce walakin da aksar nasi la yu'minu cikin wata sura wadda bai kai gare ta wajen hadda ba ko ko ya manta ya sa tsammanin wuri guda ne wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawancin mutane ko da kana kwaɗayi ba za su yi imani ba an gane ko kenan nan wannan ya nuna ba su samu shiriya ba irin waccan shiriya ta taufiki sannan kuma suratu yusuf aya ta 103 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala inna fi dhalika la aya a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawancin su su kasance mu'minai ba wannan aya ta zo a cikin suratul shu'ara a cikin a waje aya ta 8 sannan a aya ta 67 a aya ta 103 a aya ta 121 a aya ta 158 a aya ta 174 a aya ta 190 inna fi dhalika la aya sannan aje da bayani to sai zaman to nan abinda malaman usul fiqh suka cewa an yi sabani shin me yasa ayat kan maimaita waɗansu sun kace ta'kidi na tun daga inna fi dhalika la aya na farko har zuwa na karshe duka ta'kidin wancan an kai na farko ne kawai aka faɗa sauran aka yi ta'kidin shi waɗansu kuma suka ce a'a ta'sisi na in an ce ta'sis shine ta zo da sabuwar ma'ana to kuma galibi malamai suna kaddamar da ta'sisi akan ta'kidi ma'ana ɗaukar ma'ana sabuwa ta shigo ba kowa ana gabatar da shi akan tsohuwar ma'ana ma'ana a ce in an ce karfafawa ne kaga babu wani karin ma'ana amma an ce tasisi na ma'ana wata sabuwar ma'ana ce aka kawo to kuma nan in mun ka duba cewa ta'kidi tasisi na yafi a ce ta'kidi na domin in an kare bayani da an ka halakar da annabi Musa sai an ka ce inna fi zalika la'aya to kaga inna fi ihlaki Musa inna fi ihlaki fir'auna wa qaumihi la'aya fi qissati Musa kaga nan sai da mutum yake banta wata sabuwar ma'ana ce ta so sannan haka idan muka duba wajen halaka mutanen annabi lut an kace inna fi zalika laaya kenan fi ihlaki qaumi lut laaya shi ko wancan farkon sura da Allah ya faɗi awalam yaru ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim da sauraron abubuwan da Allah ya ambata sai ce inna fi zalika laaya kenan fi ma zukira qabla hadhihi al-aya to kaga wannan shine abin da wasu malamai suka abin nan irin jayis kenan aran mai hadda qur'ani kuma sai shi hatara inna fi zalika al-aya inna fi zalika al-aya wajen hadda kai ya je duko wata kissa ya gabatar da ita akan wata wallahu ta'ala a'lam to waɗannan ayoyin da malam ya jero suna nuna mutane da yawa ba su samu shiriya ba ba su samu taufiki ba kuma wannan yake nuna cewa ba a bin mutane masu yawa don suna akan abu za a kalli dalili ne da kuma hujja wannan kuma shine da abu abu wanda yake nuna cewa wato abinda demokratiya take kira shine abin mafi yawancin mutane abinda suka ce kaga wannan ya saba ma waɗannan ayoyi na alkur'ani a'a idan mafi yawancin mutane suna tare da gaskiya abi gaskiya idan mutum guda ne yake akan gaskiya abi gaskiya domin annabawa lokacin da suke fara da'awa su kadai ne akan tauhidi to kaga da za a ce abin da mafi yawancin mutane da sun daina da'awa ba su yi da'awa ba abin kafircin ahlaka wal iyadu billah malam yake wa min al ayati dalla daga cikin dalilai waɗanda suke nuna ala anna ba'd al aqwami cewa sashen mutane lam yakul lahum hadin bu su samu mai shiryarwa ba bil ma'na al am da ma'ana wadda ta haɗe komai da komai alladhi huwa ibanatu tariq wadda ake nufi da ita nuna hanyar gaskiya da yin bayani qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala litunzira qauman don kai gargadi ga waɗansu mutane an saukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani daga cikin dalilai don yayi gargadi ga waɗansu mutane ma unzira aba'uhum waɗanda ba a yi ma iyayensu gargadi ba malam yace bina'an ala tahqiq malam yace bina'an wanga fasara an gina ta ne akan tabbatar da cewa min annama nafiya nan abinda ake nufi da ma nafiya la mausula ba mausula ba ce domin an ce nafiya ma'ana ta korewa ce ma unzira aba'uhum ma'ana ba a gargadi iyayensu ba amma an ka ce mausula kenan allazina unziru aba'uhum waɗanda an kai ma iyayensu gargadi kenan sai ta koma mausula to kuma ko allazi unzira aba'uhum wanda an kai ma iyayensu gargadi to waɗansu tafi akan wannan fasara amma ba da yace zance mafi inganci ba a yi musu gargadi ba domin babu Allah ya ce wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir mala yace wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna manzon mu yazo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku an shafe maf'ulun bihi ay yubayyinu lakum al ayat ala fatratin min ar-rusul akan fatra wato lokaci wanda ba a turo manzanni ba asalin fatara da larabci shine ya gaji an gane ko to kamar an samu kwantawar abu wannan lokacin ba a turo manzanni ba daga baya aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna cewa kenan ba su samu wanda ya shirya da su ba su wadancan mutane bil ma'ana wato al'am ba'ana ba su samu wanda ya musu bayani ba suratul ma'ida aya ta 19 malam yace falladina matu fi hadhihi al-fatra waɗanda suka mutu a cikin wannan lokaci lam yakul lahum hadin ba su samu mai shiryar da su ba bil ma'anal a'am da ma'ana wadda take ta fi faɗin ma'ana ta game komai da komai ma'ana kenan ta bayani aidan malin yace kuma kenan wannan aya tana nuna cewa ba su samu wanda ya yi musu bayani ba amma ta fuskar ma'ana wadda take ta haɗe komai da komai ma'ana ba su samu wanda ya zo yi musu wa'azi ba kenan an ce alhuda shari'a wani lokaci tana nufin bayani wa'azi wa'azi ba shike shiryarwa ba Allah shike shiryarwa sannan ma'ana khas shine cewa an samu karɓar gaskiya an yi aiki da ita to kenan sai ka bambanta wannan ka je kai wajen tafsirin alqur'ani ka je kai banda ko wajen fahimtar nasoshi dan zaka ga wani lokacin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shirye suwa wani lokacin kuma ce baya shirye suwa a cikin suratul shura yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shirye suwa zuwa ga hanya madaidaiciya kuma can cikin suratul baqar sai ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to kaga nan sai zamanto an samu wato cin karo da juna kamar ayoyi za ka sun ci karo da juna ko kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin a cikin suratul qasas to dan haka can da anka ce innaka la tahdi man ahbabta kai baka iya shirye suwa ma'ana baka iya dora wani akan tafarki na gaskiya ya musulunta Allah ne yake da ikon wannan amma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim an shafi maf'ulun bihi wa innaka la tahdi nasa kana ma mutane bayani dole nan ba za a keɓance ba a ce muminai a'a da muminai da kafirai duka yana musu bayani na abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na wahayi malam yace to wannan mas'ala za mu bada amsa kanta wal jawabu an hadha min arba'ati awjuhin amsa kuma ta fuska ne guda hudu an gane ko shi ne abin da malam ya faɗa kidan malam zai bada amsa ne ne dan yi karo wannan cikin bayani ya ce al'awwalu na farko an na ma'ana ƙaunihi abinda ake nufi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wali kulli ƙaumin hajj dukkan mutane suna da mai shirya suwa ya ce ai da'in ya du'uhum suna da mai kira wanda yake kiransu wa yurshiduhum yake shiryar da su in ma fi khairin ya kira su ko zuwa ga hanya ta alkhairi kal anbiya kamar annabawa wa in ma ila sharrin koko suna da mai kira zuwa ga sharri kashayatin kamar shaidanu wa anta ya rasulallah kai kuma ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka munzirun mai gargadi ne hadin mai shiryarwa ila kulli khair zuwa ga dukkan alkhairi malam ya ce wa hadha alqawl wannan ra'ayi wannan magana marwiyun arwaito ta an ibn abbas daga ibn abbas min tariq ali ibn abi talha ta hanyar tariq ta hanyar ali bin abi talha malam ya ce وقد جاء في القرآن يابو أتشن القرآن استعمال الهدى أنفاني دا كلمة تشريع في الإرشاد إلى الشر أيضا زواغا شرير وزواغا شري كقوله تعالى كما فتر الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن ربوتا غريشي أنه من تولاه شي شيطان كنن وند دو يجب إن تلمرين شي شي شيطان فأنه يضله تنذي بتدشي ويهديه إلى عذاب السعير زي شيطان دشي زواغا حنيا تسعير وترجع النما الله كي منسري سورة الحج آية هدو وقوله تعالى نفتر الله سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم كشري يد مشركين كافرين زوا دحنيا تاوت الجهنم سورة الصفات آية 23 كاغو كشري با مي كيو بچي معنى ذا نونا سني نونا مسلمي حنيا تهلكا وقوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى ولا ليهديهم طريقا إن الله سبحانه وتعالى يكي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم kaga an kace Allah bai kasance ba alladhina kafaru wa zalamu wanda suka yi kafirci suka yi zalunci ko suka yi kafirci ma'ana kinan suka yi kafirce ma Allah wa zalamu suka zalunci mutane ko kafaru suka yi kafirci wa zalamu kuma suka yi shirka da suka hada banna guda biyu an gane ko lam yakunillahu liyahdiyahum an gane ko Allah bai kasance zai shiryar da su ba wala lam yakun Allahu lihdihim innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba wala liyahdihim tariqa Allah kuma zai shiryar da su hanya ba sai ce illa tariqa jahannama kenan illa liyahdihim tariqa jahannam sai Allah shiryar da su hanya ta jahannama nan ba ana nufin kaga shirya ta zo ne ma'ana wadda ba ta da kyau me yasa Allah zai shirya da su hanyar jahannama shaidan za su bi ya ya batar da su an nuna musu gaskiya sun bi sun ki karba to shikenan sai Allah ya bar su da anniyar su to wannan kamar abin da ake cewa a maida makura anniyarta to wannan shine malam ya kawo ko kuma wasu malamai suka ce innal ladina kafaru wanda suka yi shirka wa zalamu kuma suka yi shirka domin kafirci shirka ba kafirci ce zalunci kuma shirka tana da ma'ana ta wato zalunci almuhimmu dai malamai sun yi kokarin bambanta ma'anar koko su yi ta'akidin wata kalma da wata kamar yadda muka yi bayani akan ka'ida ta at-tasis ko at-ta'kid in mun ce kafaru wa zalamu wasu ka ce ta'kidi na kafircin shine zalunci dan Allah ce wal kafiruna humu zalimun wasu ka ce a akwai bambanci kafaru kafirci daban zalamu ko sun zalunci mutane ko ko kafaru sun yi kafirci zalamu sun yi shirka domin akwai inda suke haduwa akwai inda suke rarrabuwa to wannan shi ne abin da malam ya kawo suratul nisa'i aya ta 168 zuwa aya ta 169 malam yace kama jaa fil qur'an kamar yadda yazo cikin alqur'ani aidan kuma itlaqul imami ala da'i an yi amfani da kalima ta al-imam itlaqan an yi amfani da kalima ta shugaba ala da'i ila sharri zuwa ga mai kira zuwa ga sharri kidan ba sai imam ba na addini ko limami wanda ke bada sallah malam yace fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wataala waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar mun sanya su a'immatan shugabanni yad'una suna kira ila an-nar zuwa ga wuta suratul qasas ayata 41 to wadansu malamai kina sun tafi akan wannan sun ce nan wali kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shirye suwa koda na alkhairi ne koda na sharri wannan shine amsa ta farko kiran da haka babu wata matsala ayar ta yi bayanin kowa yana da mai shirye da shi in mutumin kirki ne zai bi annabawa ko mutane na gari waɗanda suka bi annabawa in kuma mutumin ba na gari bane zai bi shaidanu da kuma wato shaidanin mutum ko shaidanin aljani malam yace asani na biyu anna ma'anar aya waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan aya anta ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai annabi sallallahu alaihi wasallam munzirun kai mai gargadi ne wa ana hadi kulli qaumin ni ne mai shiryar da dukkan mutane an gane ko wa yurwa hadha an ibn abbas malam yace an ruwaito wannan daga ibn abbas min tariq al-aufi daga hanya ta aufi wa an muhammadin da kuma muhammad an gane ko wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa dhahak da dhahak wa ghairi wahidin da kuma wani wanda ba wannan ba kenan banda su akwai waɗansu قاله ابن كثير ما لتي ابن كثير شي فدي wannan magana wa ala hadha alqawl in muka dauki wannan magana fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa li kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shiriya ya'ni nafsuhu jalla wa ala Allah yana nufin shine mai shirye suwa an gane ko wa nadhiruhu ma yace tamkar irin wannan ayar fil qur'ani qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari irin masani kina irin Allah subhanahu wa ta'ala suratu fatir aya ta 14 kinan da anka ce tamkar irin wannan aya wadda take bada irin ma'anar ta ba wai ana nufin ta fuskar lafazi ba malam yace kama qalahu qatada kama yadda qatada ya fada wa nadhiruhu ya zo irin wannan min kalamil arab daga cikin maganar larabawa ana kafa hujja da maganar larabawa saboda alqur'anin da yaren su ya sauka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam balarabe ne kuma ba a fahimci shari'ar musulunci da kyau sai an fahimci larabcin da kyau malam yace to qawlu qatada bin salama fadar qatada dan salama al-hanafi an gane ko wanda ake dangantawa zuwa ga hanafi nan an ce hanafi ba ana nufin mazhaba ta abu hanifa ba a'a akwai wasu kabila da ake cima banu hanifa ana iya danganta mutum zuwa gare su ya kamata mu fahimci wannan malam yace to wala in baqitu sha'irin ya ce shi qatada bin salama al-hanafi ba wancan qatada ba bin di'ama as-sadusi wanda an kai riwaya ta tafsiri gare shi ba shi ba malam yace to wala in baqitu sha'ir ya ce inna zauna la arhalanna zan tafi wallahi zan tafi domin rahilani rahala ya tafi bi ghazwatin zan yi yaki tahwil ghanaima wadda za ta kawo al-ghanaima ganimomi tahwi za ta kumshi ma'ana za ta kawo kinan al-ghanaima ganimomi au ya muta karimu ko ko karimun mutum mai kima mai daraja ya mutu ya mutu kenan ya ani nafsahu yana nufin kansa au ya mutu karimu yana nufin au a mutu amma sai ce au ya mutu karimu an gane ko to nan ma da Allah ce wa li kulli qaumin had kenan wa ana hadin li kulli qaumin da yace wala yunabbi'uka mithlu khabir kenan ana munabbi'u wato ana khabir ni ne mai bada labari kenan wala yunabbi'uka mithlu ana to shine abin da ake son a ce malam ya ce wa sayati tahriru hadal mabhath wato tantance wannan mabhathi na bincike insha Allah zai zo an gane ku sayati zai zo insha Allah in Allah ya so fi suratul qari'a a cikin suratul qari'a domin uslubi ne za a bada labarin wani amma mutumin kansa yake nufi kenan wannan babi ne wanda ya shafi sanin yaren larabci wanda dole sai mutum ya kware wajen sanin yaren larabci yake iya bada amsa akan irin wannan malam yace to wa tahrirul ma'ana tabbatar da ma'ana kinan tantance ma'ana ala hadha alqawl akan wannan zance anta ya muhammadu munzirun kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai gargadi na wa ana hadi kulli qaumin ni ne mai shirye da dukkan mutane sabaqat lahumus sa'ada wanda wato as-sa'ada rabo sabaqat lahum ya tabbata gare su ya gabata na rubuta shi gare su wal huda kuma ya tabbata gare su kenan sabaqat lahumus sa'ada wal huda shiriya ta tabbata gare su ta kama hanya ta musulunci fi ilmi a cikin ilmi na lidilalati ayatin kathira malam yace wannan fassara mun yi ta saboda ayoyi da dama suna nuna ala annahu ta'ala hada qauman cewa Allah ya shirya da wadansu mutane akan hanya ta tafarki na gaskiya wa adalla akharin Allah ya batar da wadansu mutane ala wifqi ma sabaqa bihi al-ilmu al-azali akan yadda ya dace da ilimin Allah na tun azal domin ya san waɗanda sun ka cancanta ya ba su shirya ya san waɗanda ba su cancanta ya ba su shirya ba ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in tahris ala hudahum in kana kwaɗayin shiryan mutane gaba ɗai fa inna Allah la yahdi man yudil Allah ba zai shiryar da wanda ya batas ba wanda ya san cewa bai son shirya bai da niyyar shirya shi yasa waɗanda suke son kafirai a basu aljanna ko a shiryar da su a'a kamar malamin jarabawa ne da ya san kowa abin da zai rubuta da ya san makin da zai bayar ba sai amma an rubuta jarabawa ba to amma shi Allah subhanahu ta'ala ba haka yake ba sai ya ka mutane duniya dan ya bambanta su don ku gani kafin a kai su wuta ana iya ayi yan wutar yan aljanna kawai a sa kowa ba sai an yi wannan ba amma an kasu duniya dan a jaraba su ba dan Allah bai san makomarsu ba a'a a ga abin da za su aikata shi yasa ma za mu ga cewa wato waɗanda suke ganin kamar ya kamata a ce misali a sauƙaƙa musu koko a fitar da su daga cikin wuta Allah ya san ba su da niyyar imani shi yasa Allah ya faɗa da in kiyama ta tsayi za a kasu gaban wuta za su ga wuta su ce a maida su duniya amma Allah ya ce da sun dawo duniyar da ba za su yi aiki ba za su koma akan ɓannar su shi yasa kada kai mamakin tabbata su a cikin wuta Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-an'am yake cewa ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ce da an dawo da su duniya da sun aikata irin abin da sun ka aikata ƙarya suke yi kidan tuban mazuru ne suka yi kamar yadda malam Bahaushe ke cewa tuban mazuru as-salisu amsa ta uku akan wannan aya anna ma'ana a ma'anar abinda ake nufi wani kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shirye da su ai qa'idun suna da jagora wal qa'idu malam yace jagora al imamu shine wato limami wal imamu nan abinda ake nufi da al imam al amalu shine aiki domin kalima ta imam tana zakkuwa da ma'ana shugaba kalima ta imam tana zakkuwa da ma'ana littafi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sannan al imam tana zakkuwa da ma'ana ta aiki kenan dai kalma ta imamu sai an yi hattara kada a bata ma'ana guda an gane ko sannan da an ka ce alqaid shugaba wanda yake jagoranta ana rufin aikin ka shi zai jagorance ka a ranar tashin alkiyama qa'id kuma da alhamza ne ba qa'id ba da ainun domin qa'id da alhamza jagora qa'id da ainun wanda ya zamna daga qa'ada ya qa'udu shi ko wancan qada ya qudu kenan ismul fa'il qa'id yana da kyau dalibin ilimi yayi hattara malin ya ce to wanda ya faɗi wannan fassara ko wannan bayani qalahu abul aliya abul aliya ya faɗi wannan kama da qalahu an ibn kathir kama yadda ibn kathir wato ya kawo wannan malin ya ce to wa ala hadha alqawl akan wannan magana fal ma'ana abinda ake nufi wa li kulli qaumin amalun dukkan mutane suna da aiki yahdihim ila ma hum sa'iruna ilayhi yana shiryar da su zuwa ga abinda za su koma gare shi min khairin na alkhairi wa sharrin ko na sharri wa ya dullu lihadar wajhi mara ya ce abin da yake nuna wannan fuska ta fassara ƙaunuhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat an gane ko ala qira'ati man qara'a bit ta'aini kina akwai qira'a wato daban-daban akan wannan wuri malam sai kawo qira'o'i yace akan wanda ya karanta idan muka duba a cikin alqur'ani mai girma za ku iske wani lokaci ayoyi za ku iske suna da bambanci wajen qira'a ko ta wajen fuska har da sai su yi kamanceceniya da juna nan wannan aya hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat wato imamu hamza da kisa'i da khalaf su sun karanta hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat sauran qurra sun karanta hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat in an ce tablu ko wace za ta jarraba za ta ga abin da ta aikata tatlu kuma daga tala yatlu ne ko ya dauki karantawa za ta karanta domin za a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ko kuma tatlu za a bi bayan abu talahu yatluhu ai jaa ba'dahu to sai malam ya dauki wadanda sun kai qira'ata nan tatlu kullu nafsin ma aslafat a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf ayyace ala qira'ati man qara'a bit ta'aini ko ba haka ba akan qira'a wanda ya karanta da ta'un guda biyu hunalika a can kiyama an gane ko tatlu kullu nafsin kowace rai za ta karanta za ta bi bayan a wannan fassara ma aslafat abinda ta gabata suna aiki malam yace ala qira'ati man qara'a bi ta'aini akan qira'a wanda ya karanta da ta'un guda biyu bi ma'ana malam yace ma'ana tatba'u kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta bi abinda ta aikata min khairin na alkhairi aw sharrin ko ko na sharri malam yace to wa amma ala alqawli bi anna ma'ana tatlu taqra'u amma akan ma'anar tatlu in mun dauki tatlu shine taqra'u ma'ana ko wace rai za ta karanta fi kitabi amaliha a cikin littafin aikin ta ma qaddamat na abin da ta gabatas min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri fala dalila fil aya to akan wannan babu dalili na fassara wannan aya bayan ya ce to wa ya dul kina akan wannan ra'ayi da an ka tafi cewa tatlu za ta bi bayan abin da ta aikata amma an fassara shi da za ta karanta to shikenan ko kuma za a dauke shi za ta karanta kuma za ta bi bayan shi shi kenan bagana ta riga ta kare ai aljan ubainar ra'ayi malam yace to waya dullu lahu aidan abin da yake nuna wannan magana hadith hadithi na litatba kullu ummatin ma kanat ta'bud ko wace al'umma ta bi abin da ta kasance tana aikatawa fayatba'u man kana ya'budu shams wanda yake bin rana sai ya bi ash-shamsa rana wa yatba'u man kana ya'budu al-qamar wanda yake bin wata yake bauta ma wata zai bi al-qamar wata ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت wanda yake bauta ma at-tawaghit muna iya cewa gumaka ko mu ce wato mutane masu girman kai waɗanda ake bi ake bauta musu waɗanda ba Allah ba da dai sauransu zai bi waɗannan at-tawaghit kin domin daga taghani ya tagha wanda ya ketare iyaka wanda an ka ketare iyaka wajen bauta mishi kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin wanda an ka bauta ma wanda ba Allah ba kuma ya yarda da bautar da aka yi masa domin mala'iku ba su yarda da bautar da aka yi musu ba annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim bai yarda da bautar da aka yi mishi ba mutun nagari wanda ya mutu akan aqida ingantatta mutane suka bauta mishi bayan shi bai san da wannan ibada ba na fata an fahimta wannan hadisi mai tahqiqin wannan littafi yake cewa imamul bukhari da muslim su suka fitar da wannan hadisi min hadisi abi huraira an gane ko wannan wanda ya tahqiqin wannan littafi shine ahmad bin muhammad muhammad al-badawi domin tsaba'ar da muke amfani da ita kenan kada wani yana rike da littafin bai ga wannan bayanin bai ce to a ina aka samu shi arrabi'u amsa ta hudu akan aya wali kulli qaumin had malam yace wa bihi qala mujahid mujahid dircin dalibai ibnu abbas yake cewa wa qatada qatada shi ma ya tafi akan wannan wa abdurrahman bin zaid abdurrahman dan zaid anna al bil qaum abinda ake nufi da mutane al umma wato al'umma kinan wali kulli qaumin had wali kulli ummatin kinan had wal murad bil hadi abinda ake nufi da mai shiryarwa annabiyu annabi an gane ko malam yace to fa yakunu ma'ana qawli sai zaman to akan wannan fassara abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wataala wali kulli qaumin had ai wali kulli ummatin nabi ko wace al'umma tana da annabi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face sai mai gargadi ya kasance a cikin ta kenan ba al'ummar da ta wofinta in za mu yi fassara ta malaman zauri an gane ko wa in min ummatin ba wata al'umma illa khala fiha nadhir face ta wofinta daga wato mai gargadi kenan tana tare da mai gargadi suratu fatir aya ta 24 وقوله ده فدر الله سبحانه وتعالى ولكل أمة الرسول دكا الأمة تنادى منزونتا سورة يونس آية 47 مالن yace to wa kathiran ma yutlaqu fil qur'ani so da yawa ana amfani da kalima ta cikin ana amfani cikin alqur'ani da kalima ta ismul qaum sunan kalima ta alqaum sai ayi ita alal umma ana nufin al umma كقوله كما فطر الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة منتور النبي نوح زواج متاننسا أنغاريكو قومه كنا أمته سورة هود آية 25 كما وانا إتما آية تادو أتكن سورة المؤمنون آية 23 تادو أتكن سورة العنكبوت آية 14 kenan dole sai mai dalibin ilimi mai hadda ya bambanta a cikin suratu hud wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin har zuwa ƙarshen ayoyi cikin suratul mu'minun wa laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha sannan kuma suratul ankabut wa laqad arsalna nuhan ila qaumi fa labisa fihim alf fa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama amma cikin suratul a'raf babu wawun laqad arsalna nuhan ila qaumi ga mai harda alqur'ani sai ai hattara Allah ya ce wa ila adin akhahum huda nan qala ya qaumi ibudullaha sannan kuma aya ta zo a cikin suratul hud wa ila adin akhahum huda mun tura zuwa ga adawa a kahun ɗan uwansu hudan annabi hud ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na kidan nan ya ƙaum ya ummaci ake son a ce aya ta hamsin a cikin suratu hud wanda ita ma wannan ayar wa ila adin a kahun huda ta zo cikin suratul araf ba wai cikin suratul hud ɗaya ta zo ba wa ƙaulihi da fadar allah subhanahu wa ta'ala wa ila samuda a kahun saliha mun tura zuwa ga samudawa ɗan uwansu annabi salih ƙala ya ƙaumi ya ce ya ku mutane na ai ya ummaci shi ne abinda ake son a ce suratul araf aya ta 73 da suratul hud aya ta 61 an gane ko wa nahwi zalik mala yace da irin tamkar waɗannan ayoyin da in aka ce ya qaum ana nufin ya umma kenan sai zamanto wa ala hadha alqawl akan wannan fal muradu bil qaum abinda ake nufi da mutane fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa li kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shiryarwa a ammu min mutlaqi ma yusdaqu alaihi ismul qaum lughatan ya fi fadi daga abin da ake amfani da shi ta fuskar wato fadar mutane domin asalin kalma ta alqaum tana nufin kamar mazashi kawai a larabci asalin ta mazashi an gane ko domin idan aka ce alqaum asalin shi mazaje banda mata Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum sace wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna kaga la yaskhar qaumun min qaumin kada mutane su yi izgili zuwa ga wadansu mutane kaga wannan ya nuna sace asa an yakunu khairan minhum tana yawa wadannan mutanen da kuke ma izgili sun fi ku alkhairi wata wato ku ta wata fuska ce kuke kallo akwai ta wani wanda sun fi ku wala nisa'un min nisa'in ko ku wadansu mata kada su yi izgili ga wadansu mata kaga sai keɓance mata kenan bai sa su cikin kalima ta alqawm ba shi yasa malam yace to in aka doki wannan fassara wa ala hadha alqawl fal murad bil qawm fi qawli akan wannan fassara in muka dauka abinda ake nufi da alqawm mutane fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa li kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shari'a a ammu min mutlaqi ma yasduqu alayhi ismul qawm qawmi lughatan kenan yafi fadin ma'ana daga abinda take nufi cikin yaren larabci domin a cikin yaren larabci tana nufin mazaje kawai banda mata to shi ko annabi za a turo shi ne zuwa ga maza zuwa ga mata ba wai mata za a turo musu nasu annabi ba kuma ba a taba turowar ma zance mafi inganci mace ba annabiya ba waɗansu sun ce akwai mamman annabi Musa Maryam ita ma ba annabiya ce don an tura mata Jibril fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya to amma nan Jibril da yazo ya zo ne da zancen haihuwa annabi Isa ba da annabta ya zo mata ba sannan kuma da aka ce mala'iku sun zo mata sun zo mata ne da bushara ta za ta haihu ko abin da ya kama da haka ba wai annabta aka bata ba wa idh qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kaga wannan duk umudi ne wanda abu ne wanda ya shafe ta sannan idh qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryam nan bushara ce ta annabi isa dan haka nan a wannan wurin to ba annabta aka ba maryam ba mahaifiyar annabi musa ita ba ba ta annabta ba wa auhayna ila ummi musa an ardihi kaga wannan cewa na an kai ta shayar da annabi musa kuma wannan ba wai dan saboda mahaifiya ba ta iya shayar da ɗanta ba in dai ba wata matsala take dauke da ita ba a'a saboda wannan lokaci fir'auna yana kashe ƴaƴan bani isra'il tana jin tsoron ta rike shi ta ringa shayar da shi a kashe shi shi yasa aka kawo hikimar wannan labarin to dan haka dai a takaice nan kalima ta alqawm ta shafi maza ta shafi mata ba wai kawai mata ba wa mimma yuwaddihu dhalik abinda yake nuna wannan hadisi muawiya bin haida hadisi na muawiya dan haida al-qushairi wato ba qushairi radiyallahu an Allah ya kare yadda a gare shi kuma mu mun ce wa alis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin malam yace fi sunani a cikin sunan littafan da suka rawaito sunnoni da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal masanid da kuma masanid musnad musnad hadis wato an ce musnad shine littafin da kawo hadisan da za su tuki wato har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba su yanke ba to wani lokacin zaka iske akwai da'ifi cikin su haka a sunan waɗanda suka rawaito sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka samu sahih zaka samu da'if sunan abi dawuda sunan nisa'i da dai sauransu sannan kuma shi ko al-masanid musnad na imamu ahmad da kuma ga sunan dai musnad musnad musnad masu yawa to al-muhimmu cikin waɗannan an karwaito wannan hadisi malin yace za a ce antum ku yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tufuna kuna kai daidai da 70 ummatan al'umma 70 kuna daidai da al'umma 70 al-hadith hadisi wannan hadisi mai tahqiqin wannan littafi yace an yi takhrijin wannan hadisi wato a mas'ala ta goma sha hudu a cikin wannan littafi to wanda bai rike da wannan kaga ba zai iya gane a ina ne an kai tahqiqin wannan mas'ala ba a karkashin mas'ala ta wato sha hudu amma shine wajen fadar Allah subhanahu wataala inda Allah ya ce wa anni faddaltukum ala alamin malam mai tahqiqin wannan littafi yace akhrajahu Ahmad fi musnad imamu Ahmad ne ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nashi a hadisi na 446 da hadisi na 447 sannan da hadisi na wato 2011 da kuma hadisi na 2015 an gane ko duka ya kawo su da hadisi na 20 da 25 da hadisi na 20 da 29 da hadisi na 20 da 49 wa abdu ibn humaid shi ma abdu humaid ibn humaid ya kawo shi a cikin musnad nashi a hadisi na 409 da hadisi na 411 wa tirmidhi to nan an kare da musnad yanzu an shiga dama mala yace musnad a cikin masalir da a cikin sunan to shi kuma taqiqin littafi sai fara da wato al masanid kin sannan sai zuwa ga as-sunan an gane ko da yake nan ma mala ya kawo al masanid sannan ya kawo as-sunan nan kuma cikin suratul ra'ad sai ce as-sunan wal masanid to shi mai tahqiqin littafi sai kawo shi anan kamar yadda malam ya fara da al-masanid sannan ya zuwa ga as-sunan dan a fahimci yadda mas'alar take to yanzu za a shiga cikin as-sunan wa tirmidhi da tirmidhi fi jami'ihi a cikin jami'in nashi wan nasa'i da imamun nasa'i ba nisa'i ba in an ce nasa'i wato in an ce nisa'i an danganta shi zuwa ga an-nisa'u mata fi sunanul kubra a cikin littafinsa sunanul kubra domin yana da sunanul kubra yana da kuma al-mustaba da sauransu wa ibn majah da kuma ibn majah fi sunanihi a cikin sunan nashi wal hakim da imam al hakim shi ma ya kawo shi fil mustadrak a cikin al mustadrak min hadisi hakim ibn muawiya na hadisi na hakim dan muawiya an abihi muawiya bin haida radiyallahu anhu bihi kidan wannan in kana son tahqiqin wannan wannan hadisi kaji inda zaka same shi to kun ga daɗin tahqiqin littafi wani lokaci za a ƙara maka wani abu wanda baka san da shi ba shi yasa littafi mai takhriji da kuma tahqiqi da al'azu wani lokaci malami zai kama gana a dunkuli ya ce fi sunani wal masanid to kaga wani wani bai da littafan sunani wal masanid kuma bai san su ba ko bai san da ake bincike cikin su ba to kaga mai tahqiqin littafi ya taimaka maka yadda zaka samu sauki a cikin wannan malam yace to wa ma'lumun abu ne sananne annama yutlaqu alaihi ismul qawm abinda ake amfani da shi kalima ta alƙawmu da ake amfani da ita lugatan a larabci aktharu min sab'ina ta fi al'umma saba'in bi atafin ninkin ba ninkin an gane ko ta fi domin an ka ce umma alƙawm a ba wai mutum ta fi zancen saba'una umma ba domin umma waɗanda aka yi al'ummomi sun fi al'umma saba'in suna da al'ummomi masu yawa to to don haka kenan wali kulli qaumin na ana nufin wali kulli ummatin shine abin da ake son a ci to kuma sai malai yayi amfani da kalima ta umma ana nufin da ita alqaum to nan cikin hadisi ta zo da wato umma bi ma'ana alqaum shine abin da malai yake son ya ci domin cikin hadisi mu ga mu ga kalima ta alqaum ba malai yace to wa hasilu hadha alwajh arabi wato kamar takaitaccen magana ko abin da ake son a ce a cikin wannan fuska ta hudu da malamai suka kawo annal ayata ita aya ka qaulihi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya shude a cikin ta suratul fatir ayata 24 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa li kulli ummatin rasul dukkan al'umma tana da manzo an gane ko kinan da muka ce illa khala fiha shine ya shude a cikin ta ba wai tawo ba ta ba domin nan ba wancan bane tunda an ce khala ya wofinta inda wato an kawo shi ne fi halatul isbat amma da tunda nafi ne illa khala ay illa wato sabaka fiha ko kuma illa kana fiha malam yace to hadha la iskala fihi babu iskali a cikin shi wannan ra'ayin li hasri al umami fi 70 domin an taskance an kebance ko an katangance al'umam al'umma fi saba'in a cikin al'umma saba'in kama buyina fil hadith kamar da an ka bayyana cikin hadisi to kinan babu iskali a cikin shi in ji mallan domin an keɓance al'umma da saba'in to kinan nan babu iskali tun da an faɗi adadin saba'in kinan kama kalima ce wadda an riga an keɓance abin da ake so da ita fa'aba'ul qawm iyayen mutane allazina lam yunzaru masalan waɗanda ba a yi musu gargadi ba almazkuruna waɗanda an ka ambata fi qaulihi a cikin fadar Allah subhanahu wataala litunzira qauman dan kai gargadi ma unzira aba'uhum ba a yi ma iyayen su gargadi ba laisu ummatan mustaqilla ba al'umma bace ta daban ita kadai karan kanta hatta yaridal iskal har wato rikitarwa ko kuma iskali ma'ana mummunan fahimta ta gitto shine yare da asalin yare da shine zo wajen shan ruwa walan ma wara da ma a madiyana hatta yare da iskal har wato iskali ko rikitarwa ta gitto fi adami inzarihim da an kace ba ai musu gargadi ba ma a qaulihi tare da fadar Allah subhanahu wata'ala da yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face an samu mai gargadi a cikin ta ya ya kasance cikin ta malam ya ce balhum ba'du umma nan su waɗannan mutanen sashen al'umma ne kenan ba su ne dukkan al'umma ba kenan sai zama to akwai mai gargadin ko da ku wato mai gargadin ba su kaɗai ne al'ummarsa ba shi ne abinda ake son a ce akan wannan ra'ayi malam ya ce wa qauluhu ta'ala da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya shuɗe a cikin ta la yushkilu alaihi qauluhu ta'ala ba zai ce karo ba ba zai kawo rikitarwa ba da fadar Allah subhanahu wata'ala walau shi ina laba'athna fi kulli qaryatin nadhira da mun so da mun tura a cikin kowace alƙarya mai gargadi suratul furqan aya ta 51 li'anna al-ma'na abinda ake nufi a cikin wannan aya ta suratul furqan wato arsalna ila jami'il qura da mun so da mun tura zuwa ga dukkan alƙaryoyi bal ilal aswadi wal ahmar da dukkan bakaken mutane da fararen mutane nan ahmar an ce ja amma ana nufin fararen mutane domin bahaushe bai cewa jan mutum galibi amma ana iya cewa lokaci ja amma in sun ce farare ya shafi dukkan mutane malam ya ce da mun so da mun tura zuwa ga kowace dukkan alkaryu rasulan wahidan manzo guda huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a anna tare da cewa mu an gane ko eh laushi ina da mun so arsalna ila kulli qaryatin da mun tura zuwa ga kowace alƙarya bin firadiha wato kowace alƙarya karan kanta rasulan mu tura mata manzo ita kadai kowace alƙarya walakin lam naf'al dhalik sai dai mu haka ba li yakuna irsalu ila nasi kullihim fihi al-izharu li fadlihi sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance cikin tura manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga dukkan mutane gaba daya fihi al-izharu li fadlihi akwai nuna falalarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala ghairihi min ar-rusul akan wani shi daga cikin manzanni domin ana tura manzo ne zuwa ga al'ummarsa laqad arsalna nuhan ila qaumi wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum salihah amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka turo shi zuwa ga al'umma wato gaba daya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun da sauran ayoyi kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa kana wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma an kasance ana tura annabi zuwa ga mutanen sa kebantattu ni kuma aka turo ni zuwa ga al'umma gaba daya wanda bincike ne mai faɗi kwarai da gaske khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebanta da su wanda wadansu bai same su ba suna da yawa bincike da dama ta fuskar littafinsa al'ummarsa shari'arsa kaza kaza kaza kaza kaza bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi sai a zage dauce wajen bincike malam ya ce to bi i'ta'ihi malam yu'tahu ahadun qablahu an bashi abinda ba a ba wani gabanin shi ba min rusuli da manzanni alaihi wa alaihi musallatu wassalam kenan ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su annabawa tsira da aminci yace kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihi kama yadda ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam hadisi min anna umuma risalatihi cewa sakon shi wanda aka bashi wanda ya game kowa da kowa ila al-aswad wal ahmar ya shafi bakin mutun da farin mutun mimma khassahu Allah bihi yana daga cikin abinda Allah ya kebance shi da shi duna ghairihi min ar-rusul banda waninsa da wato banda waninsa daga cikin manzanni wanda kuma Imam al-Bukhari inji mai tahqiqin wannan littafi da imamu muslim sun fitar da shi imamu bukhari hadithi na 335 imamu muslim hadisi na 521 na hadisi na jabir bin abdullahi al-ansari wanda mai tahqiqin littafin ya kawo hadisin hadisi ne wanda yake mai tsawo kwarai da gaske wanda yake yana wanda idan mutum yana so zai koma amma ga inda magana take kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa ko wani annabi an kasance ana tura shi zuwa ga mutanen shi ake bance wa bu'ithtu ila kulli ahmarin wa aswad an tura ni zuwa ga dukkan ahmar farin mutum wa aswad da kuma bakin mutum malam yace to wa aqrabu hadhihi al-awjuh mafi kusancin waɗannan fuskoki al-mazkura waɗanda anka ambata guda hudu inda na a wajen mu huwa ma yadullu alaihi al-qur'an al-azim shine abinda qur'ani yake nuna shi wa huwa al-wajh ar-rabi' shine fuska ta hudu wa huwa ita ce anna ma'anar aya ma'ana aya wali kulli qaumin had dukkan mutane suna da mai shiryar da su ai li kulli ummatin nabi kowace al'umma tana da annabi falasta ya nabi Allah ba kasance ba ya kai annabin Allah bid'an min ar-rusul kai ne farkon manzanni wa wajhu dalalati al-qur'ani ala hadha wato fuskar da qur'ani yake nuna wannan kasratu itiyani mislihi fil ayat irin wannan wato ma'ana ta maimaita a cikin zuwanta cikin ayoyi ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula mun tura cikin kowace al'umma manzo muka ce da su an ibudullah ku bauta ma Allah wajtanibu taghut ku nisanci taghut suratul nahl aya ta 36 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa li kulli ummatin rasul dukkan al'umma tana da manzo suratu yunus aya ta 47 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face manzo ya shuɗe a cikin ta suratu fatir aya ta 24 wa alaihi malam yace to akan wannan fal hikmatu fil ikhbari bi anna li kulli ummatin nabiyya hikma wadda ta sa aka bada labarin kowace al'umma tana da annabi أن المشرك أن المشركين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم إليهم مشركين سن يما واكن تورو النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوا غريسو كما بينه تعالى بقوله كما يدى الله بين وانا تكن فدرسا أكان للناس عجبا ينظر أكوي أبن ماماكي غمتاني أن أوحينا إلى رجل منهم من تورا زوا غمتن دغا تكنسو أن أنذر الناس muka ce da shi yau mutane gargadi biya abin mamaki a cikin wannan suratu yunus aya ta biyu wa qaulihi da inda Allah ya faɗa cewa bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamakin wato mai gargadi ya zo musu daga cikin su suratu qaf aya ta biyu wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana an nasu an yu'minu ba abin da ya hana mutane su yi imani id ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu illa an qalu sai sun ce aba asallahu basharar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai turo sai mutum kuma Allah ya turo shi manzo suna mamakin Allah ya turo mutum ya zama to manzo suratul isra'i aya ta 94 fa akhbara malam yace sai Allah ya bada labari anna inzarahu lahum gargadin da aka yi musu laysa bi adabin ba abin mamaki bane wala gharibin kuma ba bakon abu bane li anna li kulli ummatin munzira kowace al'umma tana da mai gargadi fal ayatu malam yace wannan aya ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala ne qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace ni ba ni ne farkon manzanni ba wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san abin da za a yi da ni ba ban san abin da za a yi da ku ba nan ba yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san makoma shi ba dan da wannan wadansu in shi a suke fakewa sai ce to kaji manzo ma yace bai san makoma shi ba amma an ce wai sahabbai yan aljanna ne a'a nan yana nufin ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum yadda Allah zai yi da ni da ku a nan duniya domin mi domin tana yi wa a kashe ni irin yadda aka kashe sauran annabawa tana yi wa Allah ya tseratar da ni ya hallaka ku tana yi wa kuma Allah ya tseratar da ni daga baya ku musulunta wannan shine abin da ake nufi domin manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da haka wannan shubha babu ta ta yan shi'a sannan kuma da inda Allah subhanahu wataala ya ce su sahabbai was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya yi musu tattalin aljanna kuma zancen a ce aqida ta albada'u wani abu ya bayyana ga Allah daga baya sahabbai za su kafirta wannan aqida ce ta hayaniya wanda duk mai hankali ba zai karbe ta ba kuma yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba ma as-sabiqun al-awwalun ba dukkan su Allah ya ce musu kyakkyawan wato tattali ita ce aljanna lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada to wannan ayar cikin suratul ahqaf take aya ce ta tara wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayan shi kenan wahayi ba kai ne aka fara yi ma shi ba suratul nisa aya ta 163 malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala haƙiƙanin ilimi yana wajen Allah tare da cewa malam ya kawo maganganu ya kawo maganganun malamai ya kawo hadisi ya kawo awi kuma aka mai da ilimi zuwa ga Allah dan babu mai ilimi irin na Allah subhanahu wata'ala wannan ladabi ne wanda ya kamata mutane su yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmi lokacin mu ya matso ya kai karshe kuma Allah ya samu kai karshen wannan mas'ala a cikin littafin malam na daf'u ihamil tirab an ayatul kitab sai darasin mu na gaba insha Allah subhanahu wata'ala za mu zo mu dora akan abin da muka tsaya abinda muka faɗa ya zama tuni dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh